ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ƙara ƙaddar haɗuwarmu a wannan majalisin namu mai albarka na karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi a ƙarƙashin karatun wani littafi mai albarka na sunanu abi dawud yau muna sha biyar ga watan safar hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai shekara miladiya 2025 wannan shine darasinmu na a 44 a cikin kitabu sala 45 shine darasinmu na 45 a cikin kitabu sala a kahin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine الدار ليست بالبناء جميلة إن الديار جميلة بذويها قد يعشق الإنسان أسوأ بقعة ويزورها من أجل شخص فيها ما ليك تيوا جدا باوي جيني بني yake sa ya yi kyawu abinda ke sa gida ya yi kyawu shine in mutanen gidan suna da kyawu ma'ana in mutanen gidan suna da tarbiyya ya ce takan iya yiwa a mutum ya so wani wuri har ya rika ziyarar wurin ba wai don daɗin wurin ba ko don kyawun wurin a'a sai don saboda mutanen da ke a wurin abin da yake nuna muna a nan shine diyan da kake diyan da gidanka yake ko diyan da gidanku yake ko milishin darajarsa in dai ku mutanen kirki ne to wannan shine abin da Allah yake kallo inna Allah la yanzuru ila suwarikum inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum Allah ayyuka yake kallo da zukata gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu gado babu katifa babu salon babu nepa in 'yan nigeria ne in mu kuma nan ne babu wutar lantarki babu famfo rijiya ce ke da kwai amma kuma gidan ya kasance shine gida mafifici shine gidan da yi kowanne gida aminci don saboda me don saboda waɗanda suke a cikinsa akwai wani ɗaya daga cikin mawaka na jahiliya da ake ce ma majnunu laila yake cewa أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار yace wata ran ina biyowa a anguwarsu laila sai in ta sumbatar gidansu in ta sumbatar katangar gidansu sai ce ba wai son katangar bane yasa nake sumbatar da a'a don saboda son waɗanda suke a cikin gidan a takaice ne uwa masu girma idan kai mai gida ne kada ya zamanto gurin ka ka gina ma 'ya'yanka gida kada ya zamanto kai gurin ka kawai ka gyara ma 'ya'yanka wurin zama shin ka gyara musu zuciyarsu shin ka gyara musu tarbiyyarsu wannan shine mafi girman abin da ya kamata ka kula game da 'ya'yanka ba wai gina musu gida ba ba wai gyara musu wurin zama ba duk yanda ka gyara musu gida idan ba su da tarbiyya in ka mutu wannan gidan zai roshe amma da za ka bar gidan babu cikakkiyar gina in dai har ka gina 'ya'yan to bayan mutuwar ka 'ya'yan za su gina gidan wannan shi ne kenan haka kai ma kada ya zama to kullum gurin ka ka gina gangar jikinka yaushe za ka samu mi za ka sawa mi za ka ci mi za ka shahawa mi za ka hesawa a'a ka riƙa kula da kuma ya zuciyarka take ya ayyukanka suke shin haduwarka da Allah za ta yi kyawu da abin da ya kama da haka Allah ya ba mu ikon kula da haka a takaicin uwa masu girma za mu tashi babu buka'i fi salah babu mai bayani akan kuka a cikin sallah mala yace haddathana abdurrahman ibn muhammad ibn sallamin haddathana yazid ya'ni ibn harun أخبرنا حماد يعني ابن سلمة عن ثابت عن مطرف عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يتناغ منظر الله ينسلى وفي صدره عزيز الهالي أتكين كرجنسا ونكارا ينهتوه كعزيز الرحى كمركارا تكنيا lokacin da ta taho so da ruwa min albuka idan saboda kukan da yake yi wannan kunga sai nuna halaccin yin kuka a cikin me a cikin sallah ba ma halacci ba in ta kama mustahabbi ne ma'ana ba kukan da cilasta kanka bane kai dan kajo suna yi ka a ce mutane na kuka kai kun baka kuka in kukan Allah da annabi ne ya hausawa a yau in akwai alhaji fulana ko dan an kare sallah ya ce ka adibawa na ka a zo ba abin dora tukunya gidan shi shi yasa yake kuka na a takaice dai kuka abu ne wanda ake so kuka guda yana iya dalilin shigar ka aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin mutane guda bakwai za su shiga a cikin al'arshin Allah daga ciki sai manzon Allah ya ce wa rajulun ذكر الله خاليا ففاضت عيناه da mutunan da ya tuna Allah a lokacin yana shi kadai idan an ce kana kai kadai kenan tabbas kukan da zaka yi ba dare ya bane dan Allah ne zaka yi mutunan da ya tuna Allah yana shi kadai a cikin sallah ko a wajen sallah sai idanuwansu suka kwaran yadda hawaye wanzu Allah ya ce to yana daga cikin wanda zai samu wannan da haka kada kai sake ka bar duniya face ko da so guda kayi kuka kai kadai mala ya ce babu karahiyatil waswasati wa hadithin nafsi fi salati babu mai bayani akan karhancin alwaswasa shine waswasi wa hadithun nafsi fi salati da labarin zuci a cikin sallah حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام يعني ابن سعد عن زيد بن أسلم عن أطاء بن يسار عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للي من ظن الله ياتي من توضأ دوان دي أرولاه فأحسن وضوءه سيكوتة أرولارسا ثم صلى ركعتين سنن يسلى ركع بيو لا يسهو فيهما بايا غفلا أتكنسو ma'ana baya wasu wasi a cikin wannan sallar ghufira lahu ma taqaddama min dambe face an gafarta masa abun da ya gabata na zunubansa wannan ya nuna ai daga cikin saloli da ake ce ma salatul me yake da suna sunnatul wudu yana daga cikin nafiloli shine kayi arwalla kawai sai ka zo kayi raka'a biyu dan saboda wannan arwallar da kai ya halatta kowanne lokaci kayi arwalla sai ka yi sallah da niyyar kayi wannan sallah ne dalilin arwallar da ka yi amma ga wanda ya saba zama da arwalla domin mafi yawancin mu sai lokacin sallah ma ne ake arwalla maza Allah ya ce duk wanda ya arwalla ya zo ya raka a biyu bai yi labarin zuci ba a ciki to za a gafarta masa zunubansa amma wannan yana nuna ƙananan zunubai ka'ida ce duk inda ka ji an ce in mutum ya yi kaza za a gafarta masa zunubansa gaba ɗaya to ana nuhin ƙananan zunubai domin Allah ya ce in tashtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu idan kuka nisanci manya-manya laihuka to sannan za mu gafarta muku ƙanana wannan shi ne kenan malai ce haddasa usman ibn abi shaiba haddasa na zaid ibn al-hubabi حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن جبير بن نفير الحضرمي عن أقبة بن عامر الجهني anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala lalle manzon Allah ya ce ma min ahadin yatawaddau babu wani mutum da zai yi arwalla fayuhsinu alwudu'a sannan sai ya kyautata arwallarsa wa yusalli raka'atayn ya sallaci raka'o'i guda biyu yuqbilu biqalbihi yana fuskantar da zuciyarsa wa wajihihi da kuma huskarsa alaihima yana fuskantar da su zuwa ga Allah illa wajabat lahu aljanna face aljanna ta wajabta a kansa wannan hadisin kamar wancan ne na baya a takaice wannan falalar ba za ka same ta ba sai in ka nasu a cikin sallarka khushu'i kala biyu kala biyu ne akwai alkhushu'ul zahir akwai alkhushu'ul batin natsuwa ta zahiri da natsuwa ta ɓoye natsuwa ta zahiri ita ce da an zo an ganka an san sallah kana yin ta yadda ya kamata ana gane da kyau ko shi ne natsuwa ta zahiri amma natsuwa ta baɗini ita ce natsuwa ta zuci ana gane da kyau ko wannan shi ne wannan kuma ita ce mafi mahimmanci domin ita in akwai ta to ta wajen ma za a same ta amma ana iya a samu nutsuwa ta waje amma ba a samu ta mi ba ba a samu ta ciki ba mutum dai na tsaye dai ana duddukawa bai ma san an kai ga sallama ko ba a kai ba da za ka tambaye shi wai kaji liman ya karanta fatiha ya san dai ba a sallah sai da mi sai da fatiha amma bai ma san an yi fatiha ba wannan shi ne kenan allahul musta'an a takaice wannan babin yana nuna mana mahimmancin khushu'i natsuwa a cikin sallah da kokarin karkade zuciyarka daga duk wani tunani wanda ba na Allah ba lokacin da mutum yazo zai sallah ana so duk wani tunani na duniya ya barranta da shi malamai suka ce ma yana daga cikin hikima ta kabbara da zaka yi in kai haka Allahu akbar ana gane da kyau ko malamai suka ce in kai haka to kai hakan ga kamai du hannuwa to kamar duk wani abu na duniya kame kamai da shi baya Allahu akbar ai sai ka saki sannan ka rungume hannu ko to sakin nan da kai kamar duk wani abu na duniya kame kamai da shi baya haka ake so sai dai shedan baya bari yana ɗaya daga cikin manya-manyan makamai na shedan wasu wasi kakanmu annabi adam da mishidan ya batar da shi a da wasuwasi fa wasuwasa lahum ash-shaytan sai shidan ya samu su wasuwasi menene dama wasuwasi shine labarin zuci in kai kaza kaza ne in ka bar kaza kaza ne wannan shine wasuwasi to wasuwasi daga shedan ne shi yasa idan ka lura suratul nas gaba ɗayan abin da kake roƙonta shine Allah ya kare ka daga wasuwasi akwai muhadar da nake tunanin in ta kama mu yi a bisa kan durusu tauhidi fi suratin nas insha Allah a wannan wurin zamu faɗaɗa bayani sosai akan sharrin waswasi mala yace babul fathi ala al-imam fi salati babu mai bayani akan tada liman ko gyara ma liman idan yayi kuskure a cikin sallah wajen karatu ko abin da ya kama da haka مالك حدثنا محمد بن العلاء وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال سكت أخبرنا مروان بن معاوية مروان بن معاوية يابا ملاباري أن يحيى الكاهلي عن المسور بن يزيد الأسدي المالكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي مزان الله ياتي قال يحيى yahya ya ce wa rubbama kala wataran ma cewa yake shahidtu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam na halarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ina nan manzon Allah ya qara'u fi salati yana karatu a cikin sallah fataraka shay'an sai ya bar wani abu ma'ana ya tsallake wata aya lam yaqra'ahu bai karanta ta ba faqala lahu rajulun sai wani mutum ya ce masa ya rasulallah ya ma'aikin Allah tarakta ayata kaza wa kaza ka bar wa aya kaza da kaza faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi yace halla azkartaniha to me yasa baka tunatar da ni aya ba da na tsallake qala sulaiman fi hadithihi sulaiman yace a hadisin sa qala sai yace kuntu uraha nusikhat ina tsammanin an shahi hukuncin ta ne ma'ana an goge karatun ta ne ma'anan sakh min ayatin wa nunsiha na'ti bi khairin minha kinan alkur'ani ana goge wasu ayoyi wasu ayoyi kuma ana tabbatar da su amma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai misalin ayar ash-shaykhu wash-shaykhatu in zanaya farjumuhumal farjumuhumal battata nakalan min Allah kunga wannan ada asali aya ce ana gane da kyau ko akwai kuma ayar ashru ma'luma ashru rada'atin ma'lumatin yuharrimna ita ma da aya ce a qur'ani daga baya sai aka shahi karatunta ana gane da kyau ko da hukuncin ta ma ita kuma waccan ta farko aka shahi karatun amma hukuncin yana nan to yace na aza abin da yasa ban gyara maka ba da naji ka tsallake ayar na aza ko an goge ta ne shi yasa ana gane da kyau ko wannan shine kenan sai manzon Allah yace masa ai da an goge an shahi ta ne da na baku labari a takaice kun dai nan manzon Allah ya ya manta wata sura ya manta wata aya ba a gyara mishi ba da ƙarshe sai ce me yasa ku gyara mini ba ana gane da kyau ko na wannan sai yake nuna kenan halaccin illiman yayi kuskure a cikin sallah a gyara masa zamu gani ma akwai lokacin da yake illiman yayi kuskure ba a gyara mishi ba to duk wanda suke baya cikin wanda suka sani suna a cikin laihi wa qala sulaimanu sulaiman yace qala حدثني يحيى بن كثير الأسدي قال حدثنا المسور بن يزيد الأسدي المالكي قال حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي حدثنا هشام بن إسماعيل حدثنا محمد بن شعيب أخبرنا عبد الله بن العلاء بن الزبر عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم lallai manzon Allah salla salatan ya sallaci wata salla fa qara'a fiha sai karatu a cikinta fa lubisa alaihi sai karatun ya shiga masa cikin juna ana gane da ke ko falamman sarafa lokacin da manzon Allah ya sallame qala sai yake ni ubay ga ubay ubay yana ɗaya daga cikin kuttabul wahayi masu rubutun wahayi ga manzon Allah ma'ana masu rubutun alqur'ani manzon Allah sai ya ce ma ubay tunda yana daga cikin masana alkur'ani a sallaita ma'ana ka yi sallah tare da mu ƙwala na'am ya ce eh ƙwala fa ma mana'aka to mi ya hana ka tada ni lokacin da mai yake da suna karatu ya shiga min cikin juna a takaice wannan hadisi na na farko gagar badancin alkur'ani ta yadda alkur'ani duk yadda kake da shi wata ran zai nuna maka buwayar sako wannan shine kenan babu wani makaranti da za a cewa bai taba kuskure a wajen karatu a cikin sallah ba kuma abun da ya sani amma sai ya zo lokaci guda kawai ya manta kwanaki akwai wani ɗaya daga cikin malaman nigeria da ake ce ma yusuf asabis sunna a sallar idi a suratul gashiya a ƙarshe ya yi kuskure inna ilaina iyabahum summa inna inna inna ilaina hisabahum ina ji haka ne yace to sai aka samu yan bid'a dama mutunan su ne dama me yake da suna yana takura musu sosai sai suka dauko wannan suna ta farfaganda ai gashi ma ko qur'ani bai iya ba to sai aka samu su kuma daga cikin ahlus sunna wanda suka ta dauko karatun malumman su daga cikin su hada oga kwata kwata ana gane da kyau ko? oga kwata-kwata a wurin su ai ba shi na ba sai na gaya muku sunan shi ba aka ɗoko shi aka sanya gashi na shi ma inda yake kuskuren bayan wannan kuma sai aka sai suka ƙara ɗoko limamman harami ma'ana limamman makka tun limaman da suka wuce da wanda suka rasu da wanda a yanzu kowanne aka sa gashi na inda yake kuskure wani ma cin kulhuwan lahote yake kuskure wannan shi ne kenan a takaice dai alkur'ani ga garbado ne dan dalilin wannan ne ya samu zan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ta'ahadul qur'ana fa wallazi nafsi biyadihi la innahu ashaddu tafallutan min al-ibli fi uqliha ku yi kokari ku rika kula da alqur'ani musamman abin da kuka hardace domin yana saurin kubucewa kamar yadda raƙumi yake saurin kubucewa a cikin dabaibayi in ba a dame shi da kyau ba wannan shi da ke da manzon Allah da kansa ma Qur'ani wataran yana yana kuskure yana yana meke da suna shiga mishi a cikin juna to a takaice dai wannan hadisin yana nuna muna gagar badancin alkur'ani ta yadda ya gagari kowa shine ake cewa al-i'jazu alkur'ani bayan wannan kuma yana nuna muna idan liman yayi kuskure ana so a canza masa ana so a gyara masa eh inda zaka gyara ma liman akwai lokacin da yake mustahabbi akwai lokacin da yake wajibi malamai ma suna ga akwai inda yake ma makruhi ka gyara ma liman inda yake wajibi shine kuskuren da aka yi a cikin suratul fatiha ana gane da kyau ko shi wannan wajibi ne ku gyara mishi in ba haka ba ku duka sallar ku bata yi ba karatun fatiha in aka yi kuskure ma'ana ya tsallake wata aya ko ya juye wata ko ya gabatar da wata akan wata dole a gyara mishi na biyu kuma inda yake ya gayi aya sai ya gayi kishiyarta ko kuma ana bayanin 'yan aljanna shi kuma sai an ce 'yan aljanna ne sai ce 'yan wuta ne kawon misali inda Allah maɗaukacin sai ke cewa innan ladina amanu wa amilu salihati ula'ika hum khairul bariya wanda suka yi imani suka yi aikin kwarai su ne mafi alkhairin halitta to sai yake sharrul bariya to a wannan lokacin kowane ne sai an gyara mishi duk wanda ya san ma'an duk wanda ya san wannan ayar ya bari aka wuce to yana da zunubi akai domin ya bari an kai yan aljanna wuta ko wannan shine kenan kenan dole a gyara mishi to inda yake mustahabbi shine ba dole bane mustahabbi ne shine inda yake ba karatun fatiha ba ne kuma sannan kuskuren da ya ba kuskure ba ne wanda yake canza ma'ana ana gane da kyau ko to wannan lokacin dan ba a gyara mishi ba ba a yi laihi ba amma a gyara mishi shi yahi to inda yake makruhi ka gyara mishi shine inda yake kuskuren da bai canza ma'ana sannan kuma ladanin limamin mutum ne mai sauri wanda in kace ka gyara mishi zai ma iya gidimewa a wajen bidar kiba a tono rama akwai limamin da cikin suratul a'la ya kuskure kuma wannan ni ga ne ba shi yau ba cikin suratul a'la ya kuskure fadhakkir innama anta muzakkir inna fa'ati zikira ne ko sai ce innama anta muzakkir sai aka tado shi yana ta maimaita aka kara tado shi sai ce iye yana da gaskiya kuma to irin wannan kun gani kun ga shine irin wannan shi ake cewa makruhi tunda abin da ya faɗi a nan bai canza ma'ana ba ana gane da ke ku kuma ka san da irin wannan in ka gyara mishi akwai matsala to irin wannan sai ka kyale shi wuce bayan an kare sai ka ce wani kai kuskure a wuri kaza domin kuskuren ba a cikin fatiha bane kun bai canza ma'ana ba wallahu ta'ala a'ala na mhm wajen eh na mhm a ba da misali ba inda yake mustahabbi shine a misali yana a cikin karatu sai kuskure sai yana ta maimaita ayar yana ta maimaita ayar har ya maimaita sau uku sau hudu sai ka tadda shi wannan kaga menene mustahabbi ne amma da ka kyale shi misali kawai manta ayar ce yana so ayar ta zo ta ki zuwa ya karanta ta baya ta gaba ce yake so ta zo ta ki zuwa to a wannan lokacin mustahabbi ne a tadda shi in ba a tadda shi muku ba a da lahin komi domin in ta ki zuwa ya ta maimaitawa babu lahin komi in ya gaji ya duka a yi ruku'i ana gane da kyau ko wannan shine ne kana karatu ta cije ta ƙi zuwa to cije kai ma ka yi ruku'i wannan shine sunna wallahu ta'ala alam mali yace babu nahyi anit talqin babu bayani akan hani da aka yi game da at-talqin ma'ana at-talqin shine gyara ma liman in yayi kuskure a cikin karatu akwai wanda suke ganin ba a gyara ma liman to ga dalilin su حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن يونس عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي يا كي علي لا تفتح على الإمام في الصلاة kada ka gyara ma liman kuskure in yayi sallama ana in liman ya bace a cikin karatu kada ka gyara mishi ana gane da kyau ko qala abu daud abu daud yace abu ishaq lam yasma min al harith illa arba'ata ahadith abu ishaq bai shi daga al harith ba in ba hadisai guda hudu ba laisa hada minha wannan kun baya daga ciki dan haka wannan hadisin da'ifi ne bai inganta ba kenan wanda suka ce ba a gyara maliman in ya kuskure cikin karatu dalilin su bai inganta ba dan haka ba su da dalili akan haka wallahu ta'ala a'lam a takaice ilimin yayi kuskure a san yanda za a yi a gyara mishi musamman in ya kasance kuskure ne mai canza ma'ana na na yana iya ɗauko wata sura na kana cikin wata sura ta cije ta ƙi zuwa kana iya ka ɗauko wata sura ka ci gaba babu laifi akan haka domin faqra umma ta yassara min alquran Allah yace abinda ya sawwaka to wannan ta ki sawwaka to sai ka dauko da ta sawwaka babu liltifati fi salati babu mai bayani akan waiwaye a cikin sallah حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا الأحوص يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب ناجي أبو الأحوص ينا بعد لاباري مجلس سعيد بن المسيب قال يتي قال أبو ذر أبو ذر ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد ألا بايا غشوا ينا فسكنتر باوا wa huwa fi salatihi yana a cikin sallarsa ma lam yaltafit matukar bai waiwaya ba fa idal tafata idan ya waiwaya in sarafa anhu sai Allah ya tahiya kyalisa ma'ana sai Allah ya bar fuskantarsa ana gane da kyau ko ma'ana manzo Allah ya ce idan mutum ya fara sallah to Allah yana fuskantarsa matukar bai waiwaya ba da ya waiwaya to sai Allah ya kyalisa kenan ba Allah yake ma sallar ba sai Allah ya kyale shi da abin da yake yi wannan shi ne kina a takaice dai wannan yana nuna muni waiwayi a cikin sallah حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص عن الأشعث يعني ابن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة na tambayi manzon Allah game da waiwayen da mutum zai yi a cikin sallah faƙwale sai ce innama huwa ikhtilasun ai shi wannan a sabta ce ya khtalisuhu ash-shaytanu min salati abdi da shaitan yake sabta daga cikin sallar bawa ma'ana waiwaye da mutum zai rika yana cikin sallah kamar shaitan ne yake sabtar ladarsa domin waiwaye a cikin sallah yana ɗaya daga cikin rishin khushu'i shi kuma rishin khushu'i yana jawo na kaso a cikin me yana jawo na kaso a cikin sallah akwai aliltifat akwai alistidar aliltifat shine ka waiwaya ka gusa kanka daga inda kake ana gane da kyau ko shi kuma istidar shine ka juya daga banka gaba ɗai da hausa ana bambanta su waiwaye wange ana ce mishi wange ko ta muna iya bambanta su shi waiwaye kai kawai ke juyawa shi kuma wange hada gabar jikinka ita ma za ta juya to shi wange ma'ana ka juya da kanka da gabar jikinka to shi malamai ma suka ce wannan ma sallah tana lalacewa domin ka huta daga mi ka huta daga mi alƙibla ana gane da kyau ko fawallu wujuhakum shatr al-masjid al-haram fuskantar alƙibla sharadi ne daga cikin sharuɗan sallah kinan da ka da ka hita daga alƙibla da ka karkace ma alƙibla kana cikin sallah da gangan to wannan sallar ta katse sai ka yi sabuwar kabbara ka fuskanci alƙibla ana gane da kyau ko amma shi irin waiwaye da mutum zai yi to wannan ya danganta daga yawansa in ya yawaita sosai yana iya lalata sallah domin babu kushu'i a ciki wallahu ta'ala a'lam kuma nau'in mutane biyu na lura suna waiwaye ana gane da kyau da 'yan yara da tsohi ko tsohi tugub-tugub suke wannan to ai dama tsoho da yaro kusan ɗan jumani da ɗan jummai ana gane da kyau ko to akwai wanda ma za ka ga abin mamaki ba su ma kai irin shi wannan shekarun ba domin tsoho wanda zai kai ga misalin yara shi ake ce ma arzalil umar an gane da kyau ko فمنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا wannan shi ma za mu yi bayanin shi sosai a cikin wata muhadara da in Allah ya kaddara za mu yi nan gaba shi ne durusu tauhid fi hadithi khalqil insan ma dawo muka so mu muhadarar Allah bai kaddara ba aka yi ruwan sama suka hana ba a samu aka yi muhadarar ba insha Allah na'am mala ya ce babu sujudi alal anfi a takaice da waiwaye a cikin sallah kuskure ne da yake rage ladar sallah wanda in yi yawa ma yana iya lalata sallah babu mai bayani akan sujada akan hanci na da idanun shi a idanu inda kai bai juya ba ba a cewa waiwaye misali kamar kana cikin sallah sai ka rika yin hakan ga ana gane da kyau ko wannan ba a ce mishi waiwayi a swatar kallo ma ake ce mishi swatar kallo domin kallo sai ka waiwaya amma in nan kake shi ake ce ma kana kallo amma in kai haka to swatar kallo ake ce masa shi ake ce ma kha'inatul a'yun wa ma tukhfi sudur ko wannan shine kira swatar kallo ne shi wannan baya daga cikin waiwaye wallahu ta'ala a'lam na'am mala yace babu sujudi alal anfi bayan bayani akan sujada akan goshi ma'ana sujada dole ne akan goshi za a yi ta حدثنا مؤمل مؤمل بن الفضل حدثنا عيسى عن مأمر أن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي على جبهته lalle manzon Allah an gani akan goshinsa wa ala arnabatihi da kuma akan karan hancinsa atharu tinin alama talaka min salatin sallaha ta wata sallah da ya sallace ta bin nasi ga mutane qala abu ali abu ali yace hadha al hadithu wannan hadisin lam yaqra'ahu abu daud fil ardati rabi'ah abu daud bai karanta sa ba a karo na hudu da ya maimaita wannan littafin abu ali yana ɗaya daga cikin ɗaliban abu dawud wanda suka rawaito wannan littafin na sunan abi dawud to shine yake cewa a karo na hudu da abu dawud ya maimaita wannan littafin bai ambaci bai karanta wannan wannan hadisin ma'ana bai kawo wannan hadisin ba kuma abin da yasa bai kawo shi ba dan ya kawo shi a ina a can baya to dan ya nuna mana kana iya ka samu wata nuska ce ta wannan littafin babu me ba a ƙara maimaita wannan hadisin ba wallahu ta'ala a'lam babu nazri fi salati babu mai bayani akan kallo a cikin sallah to ga ma ƙarin bayani akan kallo kenan kallo a cikin sallah حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية حاء تحويل السند وحدثنا أسمان بن أبي شيبة حدثنا جرير وهذا حديثه وانا حديث سني وهو أتم كما وانا حديث نجرير شيه تكا عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرف الطائي عن جابر بن سمرة قال معنى قال عثمان قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga masallaci fara'a fihi nasan yusalluna sai yaga a cikin masallaci wasu mutane suna sallah rafi'i aidihim ila samai sun daga gaban su zuwa sama ma'ana sun daga kansu zuwa sama suna kallon sama thumma ittafaqa sannan suka yi ittifaki ma'ana musaddad da Uthman marawaita wannan hadisin suka yi ittifaki a wajen sauran hadisin faqala sai yace la yantahiyanna rijalun yashkhasuna absarahum ila as-sama'i wallahi mutanen da suke daga kansu zuwa sama su bari qala musaddadun fi salati musaddati a cikin sallah yana mutanen da suke daga kansu zuwa sama a cikin sallah ko su bari aula tarji'u ilaihim absaruhum ko kuma idanunsu ba za su komo musu ba ana gane da kyau ko ma'ana ko su bar daga kansu a cikin sallah ko kuma su daga kansu idanuwansu tai Allah ya dauki idanu حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سعيد بن أبي, عرب أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في, الصلا في صلاتهم من يسا وسمتاني سكي دقا غنين سزوى سما فاشتد قوله في ذلك سي maganar manzon Allah ta tsananta a cikin wannan faƙala sai ce layantahunna an zalika wallahi ko kusko su bar yin haka nan aula tukhtatafanna absaruhum ko kuma a ɗauke ganinsu ma'ana a ɗauke idanunsu ma'ana dai wannan hadisin yana kai makwara a wajen tsoratarwa game da ɗaga kai a cikin sallah kana cikin sallah sai ka ɗaga kai ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan masu Allah ya ce mutum ya bar haka nan ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke wannan idanun malamai kuma suke cewa a mai da suna كل ذنب وعد على صاحبه فهو كبيرة duk abin da ka ji an ce in mutum ya yi za a masa uquba ko kuma yin wannan zai iya jawo masa uquba to yana nuna babban laihi ne ma'ana kenan laihi ne babba daga kai a cikin sallah don muka ce babban rukuni babban gimshiki daga cikin gimshikan sallah shine ne shi ne mi khushu'i to shi kuma daga kai a cikin sallah da Allah yana cikin khushu'i mai daga kanshi a cikin sallah yana da natsuwa babu natsuwa Allah ya ce wa qumu lillahi qanitina kenan babban kuskure ne daga kai a cikin sallah wannan shine kenan malai ce haddathana usman ibn abi shayba haddathana sufyan ibn uyayna an az-zuhri an urwata an aisha qalat صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة منظر الله يا صلى أتكم وتريقا لها أعلام ودتكي دزان زاني فقال سيتي شغلتني أعلام هذه زان زان ونريقر يا شغلت الدني أتكن صلى اذهبوا بها إلى أبي جهم كشيد ونريقر أوجن أبو جهم wa atuni bi ambijaniyatihi sai ku zo mini da ambijaniya kinsa ku bari mu ƙara wanga sai mu fara da bayani akai حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد قال سمعت هشاما يحدث عن أبيه ناجي هشام ينا بعد لاباري دقا ما أيفنس عن آئشة دقا عائشة بهذا الخبر yana bada labarin wannan hadisin qala yace wa akhadha kurdiyan kana li abi jahmin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki wata riga da ake ce kurdi wadda take ta Abu Jaham ce da ya basa faqila sai aka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah alkhamisatu kanat khairan min alkurdi ai a khamisa tahi alkhairi daga kurdi wannan hadisin ɗaya daga cikin sahabai ne da ake ce ma abu jaham ya yi mamazon Allah kyautar wata riga tsadadda da ake ce ma khamisa wadda ita rigar tana da zane-zane to manzon Allah radda ya sa rigar yana a cikin sallah sai hankalin shi ya ɗan kawo ga wannan zane-zanen rigar ya ɗan kalli wannan zanen manzon Allah na ƙare sallah sai huda wannan rigar ya ce ku amshi wannan rigar a kai ta wajen abu jiham a ce ya sake mini ita ya bani kurdi domin ɗazu wannan rigar ta kusa ta shagaltar da ni a cikin sallah ana gane da kyau ko kinan manzon Allah sai ya maida wannan rigar dan saboda kada ta shagaltar da shi a cikin mi a cikin sallah malamai suka ce wannan hadisin yana nuna ya halatta ai maka kyauta da tsadaddan abu sai ka maida ka nemi mafi karancinsa sa da manzon Allah ya ce a mai da khamisa a kawo kurdi sai suka ce ai manzon Allah khamisa ta hi tsada ta hi daraja akan kurdi sai manzon Allah ya ce eh a dai kawo kurdi kin tunda ita ba ta da zane-zane aka yi maka kyautar mota ana gane da kyau ko ya halatta ka mai da ka ce a dai bani moto ya isa ana gane da kyau ko wannan shine kenan ko kuma to abinda bai halatta ba shine kishiyar haka an baka moto sai ka ce kai baka gani rafka ce gare ni kamin kyautan moto mi zan yi da moto ba ni zai wuce in kana ba ne ana gane da kyau ko to wannan kayi da yi domin ka nemi a musanya ma da abin da yi wanda aka baka mai daraja yanzu roƙo kai ba mai kai ba ba ba musanya ka nema ba roƙo ne kai wannan shine kenan a takaice da uwa masu girma wannan yana nuna muna yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kula duk abin da zai shagaltar da shi a cikin sallah yana kokarin kawar da shi bayan shi kuma a lokacin khalifancin ina tsammanin Usman lokacin khalifancin Usman wani daga cikin mutanen Madina wani sahabi daga cikin mutanen Madina yana a cikin gonarsa yana sallah to karkashin iccen dabino ne yake sallah lokacin itacen dabino sun kawo diya ma'ana sun yi sun nina wanda da ka gani suna birge ka yana cikin sallan nan sai ya kalli iccen dabinon a rayuwar sai ce ka bana masha Allah can kuma sai ya tuno da ashe cikin sallah ne yake yana ƙare sallah sai ya zo wajen Usman ya ce ina sallah duniya ta shigo mini rai wannan gonar tawa na yi tunaninta ya ce don haka daga yau wannan gonar tawa wadda dalilinta na rasa natsuwa a cikin sallah hiya sadakatun lillahi faja'alha haifu aratta na yi sadaka da wannan gonar ana gane da kyau ko? kun ga ƙarfin imani ba kowa ke iya wannan ba shi ma wani sahabi yana cikin sallah to sai ɗaya daga cikin dama mutum ne mai kiwon tsuntsaye sai wani ɗaya daga cikin tsuntsa ya sabko yana kamar yana neman hanya ta sabka daga ciki ta hita daga cikin keji har yi dubara ya hoto kuma bayan ya ƙara cin abin da yake kuma sai ya zo zai koma a cikin kejin shi ma yana cikin sallah sai ya farfado akan cewa ashe cikin sallah yake yana sallame sallah shi ma ya je wannan tsuntsayen nasa gaba ɗaya ce ya yi kyauta da su don saboda kada su ƙara mai su shagaltar da shi ana gane da ke ko? to wannan shi ne yanzu to mu mutanenmu ma su ke neman su shagaltar da mu a cikin sallah kaga masallaci in ka shigo abubuwan sai a hankali ana gane da ke ko? ma'ana yi ma masallaci ado na hutar hankali yana daga cikin abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya hana hani na karhanci ba hani na haramci ba wannan idan saboda zai iya shagaltar da mutum a cikin me a cikin sallah wallahu ta'ala a'lam a takaice da duk kayan da ka san in kasa su zaka je kana wani sheki kana wani alfahari kun sa akwai kayan da in kasa kai kanka ma zaka je kamar ka taba kasa ko to irin wannan kayan in ka san za su shagaltar da kai ka nisance su in zaka sallah dan dai a samu nasuwan nan na aha eh madubi na na'am in dai madubin zai shagaltar da shi a cikin sallah bai dace ba kuma ku zai mami zai ma shagaltar ko wannan shine zai ma shagaltar wata ran kai dan askin ka ka zo kana sallah sai kana cikin sallah sai shi ɗaya nuna ma kai wannan askin fa ya suyi maka je kushi fa an gane da kyau ko duk da alkhairi ne yake nuna ma to amma shi ya san da wannan abin da zai nuna maka zai tasiri a cikin me a cikin sallar taka wannan shine kenan babu rukhsati fi dalika babu yin bayani akan saukin da aka yi game da waiwaye a cikin sallah zalika ad-damiru yaudu ila al-iltifat kenan saukin da aka yi game da waiwaye a cikin sallah ma'ana akwai lokacin da aka yi maka sauki ka dan waiwaya a cikin sallah mala yace haddathana ar-rabi' بن نافع حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام قال حدثني السلولي هو أبو كبشة عن سهل بن الحنظلية قال ثوب بالصلاة أنت يد سلى يعني ينانه صلاة الصبح سلى الأصباء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سيما زن الله يهار سلى وهو يلتفت إلى الشعب ينا جوياوا ينا كلن ميكي da suna الشعب الشعب shine tariqatun baina jabalaini hanya take tsakanin duwatsu guda biyu kenan yana dubin wani wata hanya wata kororo qala abu daud abu daud yace wa kana arsala farisan banzon Allah ya kasance ya tura wani faris ne abinda ake ce ma faris shine wanda yake akan doki ana gane ke yana da suna da hausa mutumin da yake akan doki a hausance yana da suna ha barde haka ne barde ba dokin bane barde wanda yake akan doki sai a ce mishi barde ko kuma wanda ya saba sukuwa akan doki ko na mai sukan doki shi dai ne ko jazakumullahu khairan kenan barde na'am jazakumullahu haka dai ne ni dai na san da abin da yake da alaka ne barde kenan haka ne kenan manzo Allah ya tura wani barde to su laraba suka ce ma faris daga alfaras ne ai arrakibu ala alfarasi wanda yake akan doki ila shi'bi manzo Allah ya tura sa zuwa ga wannan kwaran ma'ana hanya ta wannan kwaran min al-layli da dare ya harusu don ya yi tsaro a takaice wannan hadisin ana a cikin balaguro ne na zuwa yaƙi to da aka zo za a sabka to kuma wuri ne wanda ba wuri ba ne amintacce ana tsoron maƙiya su zo to shi ne sai manzon Allah ya tura wani akan doki a wajen hanya da take tsakanin dutse guda biyu ce je yi tsaro to manzon Allah da ya kabarta sallah sai yana yi a cikin sallan yana rika tsinkayensa yana rika kallon wurin don kada a zo shi a kashe shi kuma a kawo musu mi a kawo musu farmaki kun ganin manzon Allah ya rika waiwaye ya rika dan juyawa yana kallon wurin don saboda maslaha ko wannan shine kenan kenan sai nuna inda wata maslaha mai girma babu laifi misali kana cikin sallah sai ka ji kukan yaro ana gane da kyau ko kana iya ka dan waiwaya ka gani menene ya samu wannan yaron ana gane da ke ko wannan shine kenan wallahu ta'ala alam babul amali fi salati babu mai bayani akan aiki a cikin sallah ma'ana mutum na cikin sallah sai yayi wani aiki wanda baya da alaka da mi baya da alaka da sallah me hukuncin wannan حدثنا القعنبي حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي منظر الله كان يصلي يا كسنتين سلة وهو حامل أمامة بنت زينب ينا دوكد أمامة 'yar zainab binti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zainab 'yar manzon Allah kenan ita yarinyar miceci ga manzon Allah shi kanyarsa ce ya yi sallah yana ɗauke da umama fa'ida sajada idan ya yi sujada wa za'aha sai ya aje ta wa idha kama idan kuma ya tashi tsaye sai ya ɗauke ta yi tsaye da ita don tsoron kada ta yi mi ta yi kuka حدثنا قتيبة يعني ابن سعيد حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أمر بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة يقول ياجي أبو قتادة يناتيوا بين نحن في المسجد هكذا منا أتكم مسلاتي جلوس أزمني خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ظن الله يهوتو منا يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ينا دوكي أمامة إر أبي العاص سركين سكينا وأمها زينب بنت رسول الله sallallahu alaihi wasallam da yarsa da ma'aihiyarta zainab yar manzon Allah wahiyar sabiyatun a lokacin tana yarinya mana tana jaririya ana gana ki shine sabiya wadda bata kai shekara biyu ba yarinya da bata kai shekara biyu ba ku kun san za ta iya rikici idan an barta a ƙasa yahmiluha ala atiqihi yana ɗauke da ita akan akan kawadarsa yaro ko wanda bai kai shekara yi ba shine ake mi ake azawa akan mi akan kafada yaron da ya wuce shekara biyu ko ya kai shekara biyu shine ake azawa a ina anan a rike shi haka yaron da ko ya kusa shekara hudu ko uku ko huce da huye da uku shine ake mi ake shayewa ko to wannan da nuna muku ma'anan sabiya ma'ana tana dai jaririya ce bata kai shekara biyu ba manzo Allah na dauke da ita akan kafadarsa fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yayi salla wa hiya ala atiqihi yarinyar tana akan kafadarsa yadauha idza raka'a yana ashita idan yayi ruku'i wa yu'iduha idza qama sai ya maido ta ma'ana ya maido ta akan kafadar tasa idan ya dago hatta qada salatahu har sai da ya kare sallarsa yaf'alu dhalika biha yana yin haka da ita حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا ابن وهب عن مخرمة عن أبيه عن أمر بن سليم الزرقي قال سمعت أبا قتادة الأنصاري يقول ناجي أبو قتادة الأنصاري ناجيوا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس ناجي منظر الله ينام متاني سلا وأمامة بنت أبي العاص على على عنقه الهالي أمامة إر أبي العاص tana akan kahwadarsa fa'ida sajada wa da'aha idan ya yi sujada sai ya aje ta ƙala abu dawud abu dawud ya ce walam yasma makrama min abihi illa hadithan wahidan makrama bai ji hadisi ko guda daga ma'aifinsa ba bai ji hadisi ba in ba hadisi guda ba daga ma'aikinsa a takaice wannan hadisin abin da yake nuna mana yana nuna mana ar-rahmatu lil aulad tausayin yara ƙanana ana ganewa ko ji tausayin yarinyar ne yasa yana ganin kada ya aje ta ta takuru idan yana sallah yana dauke da ita yana yin sallar ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa minna man lam yarham kabirana man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'rifu li alimina haqqahu baya daga cikin mu wanda baya tausayin yara kanana baya girmama manya sannan kuma baya ba malumai haƙƙinsu manzo Allah ce baya daga cikinmu idan kun baka cikinsu manzo Allah cikinsu wa kake a ai ta kare maka ai ko ba a ma ci daga cikin wansu wanda kake ba ka san ta kare maka ko Allah ya kare mu malamai suna fasara wanda cewa ai laysa minna nahnu ma'sharal muslimina a me yake da suna al-mu'minina haqqal imani baya daga cikinmu mu musulmai mumunai na gaskiya kidan ba ana korewa mutum musuluncin bane gaba daya ana kore masa menene kamalul ittiba ana kore masa cikar koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a takaice ne na kyau musufantu da tausayin yara kana bisa moto yaro zai wuce ko yara za su wuce sai ka rage ka tsaya dan yara su me su wuce tausayi ne idan dabbobi ma an ce a tausaya musu to ina ga mutane wannan shine kenan akwai matar da ta shiga wuta dalilin me dalilin musa to kenan in dalilin musa an shiga wuta kenan da yawa za su shiga wuta dalilin yara kanana ka ji yaro na ƙara oshi na nesa kai kuma kage ɗaukan shi musamman wannan zamanin na na whatsapp na su tiktok da su taktak an gane ko in akwai ma taktak cin da abin da ya kama da haka allah ya muna rahama wannan hadisin kuma yana nuna muna halaccin mutum ya yi wani ɗan aiki wanda yake don saboda maslahar sallah ne domin manzo Allah da ya bar yarinyar a ƙasa za ta yi ta me za ta yi ta me kuka idan ta yi kuka kun me za ta yi musu za ta rage musu me khushu'i za ta rage musu natsuwa a cikin sallah wal khushu'u lubbus salah wannan shine kenan mala yace haddathana yahya ibn khalaf حدثنا عبد الأعلى حدثنا محمد يعني ابن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أمر بن سليم الزرقي عن أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا مناجرا منزن الله للصلاة dan ya zo ya muna sallah fi zuhuri a azahar awil asar ko la'asar wa qad da'ahu bilalun lissalati alhali bilal ya je ya kira sa dan ya gaya masa lokacin sallah yayi id kharaja ilaina sai gashi manzon Allah ya huto muna wa umamatu bintu abil as bintu ibnatihi alhali umama diyar abil as diyar yarsa ala unuqihi ay ala atiqihi tana akan wuyansa akan kafadarsa فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زون الله يسأيا في مصلاه أورين سلرسا وقمنا خلفه سيموك سيا أبايانسا وهي في مكانها الذي هي إتدي تنا أورين تما أنا يرين تنا أكن همي تنا أكن نيكا هدى هر ينزو شيني ما أنا وهي في مكانها الذي هي فيه قال يتي فكبر سيما زون الله يكبر يرين دي تنا أكن كهدى فكبرنا سيموك يكبر قال يتي حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركع حسيد من ظا الله يسوي ركوئي أخذها سي يدوكيتا فوضعها سي يدوراتا ثم ركع sannan fa wada'aha sai ya ashe ta ma'ana manzon Allah ya dauko ta daga kafadarsa sai ya ashe ta dan ya samu dama yayi mi yayi ruku'i sun maraka a sannan sai ruku'i wa sajada ya yi sujada hatta idan faraga har sai da ya kare min sujudi daga sujadarsa sun makama sannan sai ya tashi a ha sai ya ƙara ɗaukarta farar da hafi makani ha ya mayar da ita a dai wurinta ma'ana bisa kan kafaɗa fama zala rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya suna'u biha zalika manzon allah bai gushe ba yana aikata hakanan ana gane da kyau ko hatta faraga min salati har sai da ya kare sallarsa game dai wancan hadisin ne umama ita ce jikar manzon Allah mace tallin tal wani ya san wata bayanta jikokin manzon Allah ita kadai ce mace ana gane da kyau ko bayanta sai suwa hassan da husaini bayan su akwai wasu a bayan su akwai wasu ikhtalafa da ulama ko naji an yi shiru ko shakka kuke yi ta jika dai mace umama ce ita kadai ana gane da kyau ko sai hassan da husaini su kadai sai ɗiyansu kuma ita umama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son ta kamar yadda yake son hassan da husaini da yana daga cikin abin da ya faru da umama shine a bayan manzon Allah ya rasu hafsa kamin ta rasu an san hafsa ko diyar manzon Allah da take aure da wa ba hafsa ba fatima kamin ta rasu sai ta bar wasiya tace tace ma mijinta in ta rasu ya auri diyar ta umama ai diyar ta ce umama ko ko ba diyar ta bace domin ɗiyar yayarta ce umama ɗiyar zainab ce zainab kuma yayar fatima ce fatima kuma yar manzon Allah ita ma yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tana rayi da bai halatta ali yami ya aure ta amma da ta rasu ya halatta ali yami ya aure ta sai fatima ta bar wasiya ta ce in ta rasu ya auri diyar yar uwarta ita ce wa ita ce umama kuma ku haka aka yi bayan fatima ta rasu ta kai aure ali shi yami shi ya aure ta asali ali kahin manzon kahin fatima ta rasu bai mata kishiya ba kuma ya so yi auren amma da ya ji maganar manzon Allah sai ya hwasa domin ali ya so ya auri diyar abu jahal ce to sai da fatima ta ji labari sai ta zo ta kawo koke wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce duk wanda ya cutar da fatima to ya cutar da ni wanda ya cutar da ni kuma ya cutar da ba ya cutar da Allah sai manzon Allah ya ce ma Ali ba za a haɗa ɗiyata ba da ƙiyar maƙiyin Allah ba wanda yake shine fir'aunu hadihil umma ana gane da ke ko to daga lokacin Ali ma sai jingine ma lamarin ƙarin aure sai da Fatima ta sannan yayi sannan ya ta amarmarin shi yayi mata hudu bayan wannan kuma hada mako yangu ke gare sa wannan idan baka taba jin wannan labarin ba akwai wasu daga cikin makiya addini da suke karatun addini su sa mutane shubha sai su ce manzon Allah Allah ya ce a ƙara aure amma kuma ga manzon Allah ya hana Ali ya ƙara aure dan Allah manzon Allah hana Ali ya ƙara aure ba hana shi bai matar da dai so ya aura ce yace a a kada a hada su da wa da Fatima ana gane da kyau ko dan saboda ma'aifin wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam a takaice wannan hadisi yana nuna in kana dauke da yaro aje sa zai iya jayo maka da rishin khushu'i kana aika dauke sa kai sallah haddathana muslim ibn muslim ibn ibrahim haddathana ali ibn al-mubarak an yahya ibn abi kathir an damdam ibn jaws an abi hurairah qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam uqtulul aswadain fi as-salati ku kashe bakaken abubuwa guda biyu a cikin sallah al-hayyata wal aqraba shine macijiya da kuma kunama maciji da kunama manzo Allah yace a kashe su koda ana cikin me koda ana cikin sallah malam yace haddathana ahmad ibn hanbal kaga irin wannan shi ake ce ma me yake da suna jahilci cuta ne yanzu ka zo kana sallah ka kunama sai ka ce kai ho sallah ce nake ni da gaban Allah kunama me za ta mini Allah gane da ke ko sai ka tsayaran ta dallara maka in yi so sallan ma sai an yi kwana biyu ba a yi ta ba wannan shine kenan kenan ka samu wani abu kusa ka rabke ta kuma ka ci gaba da ni ka ci gaba da sallah sai ho in aikin yayi yawa misali kana nan kana sallah maciji cikin ka sai da ka je wajen famfancin sannan ka samu abun kashe shi ka komo ka kashe shi to wannan yanzu ba san cin sallah ake ba sai dai a sake sabuwa amma kana cikin sallar sai ka dan lalabo wani abu ko kuma wanga sandar ka zo gaba ka dauko ta ka bige shi to kana dama ka ci gaba da mi ka ci gaba da sallar ka dan motsin bai yawa ba kun ba a kauce ma alqibla ba wallahu ta'ala a'lam hadisi na karshe ma da yace haddathana ahmad ibn hanbal wa musaddad wa hadha lafzuhu قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل حدثنا برد عن الزهري عن أروة بن الزبير عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله يكسنتي قال أحمد أحمد يتي من ظن الله يكسنتي يصلي ينا سلا والباب عليه مغلق الهالي قوة تنا ليكي ينا تكين داكي فجئت سينزو فس taftahtu sai na nemi da ya bude ma'ana kamar sai ta kwankwasa qala ahmad ahmad yace fa masha sai manzon Allah yayi tahiya fa fataha li sai ya bude mini ma'ana ya bude mini kohar sun maraja a sannan ya komo ila musallahu zuwa ga wurin sallarsa wa zakara annal baba kana fil qibla amma ya ambata akan cewa kohar ta kasance tana a wajen alqibla ne ana gane da kyau ko manzo Allah ne yake cikin sallah misali a ce manzo Allah na nan yana sallah sai Aisha ta zo ta kwankwasa kofa sai manzo a ce ga kohar nan wannan gimshikin sai manzo Allah ya yi tahiya ya bude kohar ya koma ya ci gaba da sallarsa ana gane da kyau ko wannan kenan sallah ce ta me sallah ce ta me tunda ka ji an ce gida ake ta ai ka san sallah ce ta me ta nafila ce sai ki nuna ya halatta an kwankwasa kofa kana kusan kofar ka danyo tahiya matukar ba za ka kauce ma alkibla ba ka danyo tahiya ka me ka bude malumai dai suke cewa kullu harakatin fu'ilat li maslahati salati faja'iza duk wani motsin da za a yi dan a gyara sallah to ya halatta yanzu ana kwankwasa kofa sai ka zo ka bude kofar ka ci gaba da sallah dan gyara sallah ne don mi don in ka bar shi ci gaba da buga kofar ba za ka samu mi ba ba za ka samu natsuwa ba za ka samu khushu'i ba haka shi ma macijin da aka ce in ya zo ko kunama ka kashe shi don saboda in kana kallon macijin nan za a yi sallah ba za a yi sallah ko an yi tato ko an yi tato dai an dai dudduka ko wannan shi ne kenan na'am in dai ba kauce ma alƙibla ba duka kuma in dai tahiyar ba ta yi nisa ba domin malamai suke cewa mai ke da suna alƙalilu mugtafarun ma'ana duk wani aiki wanda yake kaɗan ana yahe sa ba ma aiki ba hatta hutsari misali kana hutsari a tsaye ko a durkushe tabbas inda kai hutsari sai an samu ɗan ɓasɓasɓas ya ɗan mi ya ɗan taɓe ka to wannan ɗan ɓasɓasɓaskin nan baya tasiri suke cewa alƙalilu mugtafarun duk abin da yake ɗan kaɗan to wannan ba ana ana yahe shi musamman abinda ya shukku taharruzu minhu ma'ana abinda akwai wuya mutum ya iya kare kansa daga gare sa wannan shine kina wallahu ta'ala ala akwai sanarwoyi guda biyu sanarwa ta farko muna sanar da yan uwa cewa insha Allah ranar talata za a sanya sabon littafi a wannan masallacin namu mai albarka littafi na tauhidi mai suna aqidatul mu'min wallafar al-imam al-jazairi ranar asabar za a fara karatun wanda littafin wanda zai gabatar da karatun shine ranar talata he mardi kenan wanda zai gabatar da karatun shine doktor abbas hafizahullahu ta'ala shi zai gabatar da karatun insha Allah kenan ana gayyatar kowa a wajen bude wannan karatun in Allah ya so sanarwa ta bi kuma akwai dan uwa Suleiman yana daga cikin ɗaliban wannan makarantar zai yi aure ina tsammanin ƙari ne ko wanda suka san shi ƙari ne ko to banda dai tabbacin ƙari ne ko kuma ga dukkan alamu dai ƙari ne kenan nan za a taruwa bayan magariba nan za a magariba bayan magariba sai a je wajen damun auren wanda suke da dama kenan ana gayyatar su insha Allah tunda da gobe gobe gobe gobe insha Allah tunda da gobe mun so mu yi da daura da muka fara to sakamakon wannan damun auren ya ce yana masu a yi mishi wakilanci to na ce to tunda ga wannan kenan za mu haƙura da karatu sai wani sati wata diman shi sai mu yi da daurar da muka fara a can musallacin tukur insha Allah subhanakallahumma na mhm eh eh na'am irin dan kadan kinnan wanda kaman in kai da ƙasa yana ɗan tas-tas cikin nan yawa irin wannan ne muke nihi baya komi irin shi na ba a ce ma dole sai ka sake wando ana gane da kyau ku in ya taɓi jikinka wannan kuma za ka wanke shi kenan za ka wanke shi kenan wallahu ta'ala alam subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah